إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا متى yau goma ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 30 ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah idan ba manta ba a darasin na jiya yan uwa mun tsaya ne a gabar da malam ke mana bayani game da ma'anonin da ke cikin addu'ar da ake karantawa bayan tahiya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam zuwa ƙarshe mun tsaya a daidai gabar wa min fitnatil mahya wal mamati malam ya mana bayani me ake nufi da kinan rayuwa yace in aka ce fitina abinda ake nufi da ita shine jarraba jarraba kuma ta kunshi abubuwa guda biyu ko dai ya kasance bangaren alkhairi ko ya kasance bangaren sharri wada shi ya ga juriyarsa haƙurinsa ko kuma godiyarsa akan abin da ya bashi za mu tashi daidai gabar da malai ce wal mamati sai kuma faɗinsa wal mamati da fitinar mutuwa. Malai ce wal mamati lahu a fitnatani, abinda ake nufi da wal mamati akwai jarrabobi guda biyu su ma da suke ƙarƙashin wannan. Ishdahuma fitina ta farko qablal mauti, akwai fitina da ɗan adam karriska kafin mutuwar, ma'ana lokacin da yake gabar barin duniya zai tafi lahira a lokacin shi ba cikakken dan duniya bane kuma shi bai karasa barzahu ba to nan fitinar tana zuwa ita ce fitinar da tafi kowace fitina hatsari a cikin rayuwar dan adam Allah ya sa mu dace wasaniya fitina ta biyu ba'da al-maut ita ce fitinar da dan adam zai riska bayan ya mutu malaiti al-fitnatu qabla al-maut ita fitinar da dan adam kan riska kafin ya bar duniya أن الإنسان إذا حضره أجله dan adam duk lokacin da ajalinsa ya zo masa yake kan gargara zibar duniya ja'ahu shaytan shaytan yakan zo wa mutum fa aurada alaihi shubuhat ya bujuro masa ya danno masa shubuhohi kala kala dan ya ga bai cika da imani ba shi sa na ga muku shine lokacin da yafi kowanne lokaci hadari a cikin rayuwar ɗan adam ka gama duk abin da za ka yi a duniya ka ba Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ka zo kan gargara ranka zai bar jikinka sai shaɗan ya zo maka a lokacin a lokacin kana ji da kanka baka san inda kanka yake ba zai rinka bijiro maka da abubuwa kala kala mutanen da suke kewaye da kai idan suna nan babu wanda yake ganin sa babu wanda kuma ke jin abin da yake gaya masa kamar yadda ka san lokacin da shaɗan ke maka wasu wasi a duniya akan kai abin da yake ba daidai ba ba wanda yake ji a wancan lokaci ma haka ne hatta rubama yakhruju min ad-din 'inda mawti malati hawan lokacin ma da yawa akan samu mutum yakan bar addinin sa yayin da zai bar mutu yayin da mutuwa ta zo masa ka gama addinin musulunci kaf mutuwa ta zo sai shaɗan ya zo juyar da mutum kuma Allah ya kiyaye mu da wannan malati wa lihadha yanbaghi an nas'ala Allah da'iman husnal khatima shi sa ya kamata lallai dole ne mu rinka roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya mana kyakkyawar cikawa Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe ربما يعرض الشيطان للشخص بصورة بصورة أبويه أو بصورة أبيه wani lokaci shedan yakan zo wa mutum lokacin mutuwarsa ya bujiro masa a surar babansa ko surar iyayensa ya bujiro masa a haka wa yaqulu lahu shedan zai rinka cewa da wannan mutumin da ke kan gargarar mutuwa ya bunayya ya kai dana inna dinal islam laysa dinan sahihan wannan addini na musulunci ba fa addini kirki bane ba shine ingantaccen addini ba ni ne mahaifinka ni na haife ka na duba na ga wannan addinin ba shine addini na gaskiya ba wa inna sahiha dinul yahudiyya aw an-nasraniyya fa kun yahudiyan aw nasraniyya yace na bincika na gani addinin da yake mafi inganci shine addinin yahudanci ko addinin kiristanci nasaranci kenan saboda haka ka koma ba yahudi ko ka koma ba nasari wannan fa dishi din yake gaya maka kuma a surar mahaifinka kuma lokacin da kake kan kan gargarar mutuwa shi sa ake so duk lokacin da aka ga mutum a cikin irin wannan hali lalle ya kasance akwai mutane ne tsatsu masu hankali wanda suka san addini a kusa da shi shine sai a rinka kokari ana lakkana masa kalmar shahada ai an uwa mun fahimci dalilin da yasa annabi ya ce laqibu mautakum la ilaha illallah ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce laqibu mautakum ku rinka laƙanawa mamatanku kalmar la ilaha illallah duk lokacin da kaga dan uwanka a cikin irin wannan hali na gargara yana kokarin barin duniya lalle ka rinka ga masa kalmar shahada la ilaha illallah wani ce ne la ilaha illallah galibi za ku ga lokacin mutum yana maganganu galibi wasu za ku ga mutum yana wasu maganganu haka ba lokacin kada ka taya shi a cikin maganganun da yake abin da ya kamata kawai ka ce la ilaha illallah wani ce ne la ilaha illallah kai ta maimaita masa da an ci sa Allah madaukakin sarki ya ce maka ya karba shi kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala janna wanda duk karshen zancensa abin da ya fito daga bakin sa na karshe kalmar la ilaha illallah annabi ce zai shiga aljanna Allah ya sa mu cika da imani lallai yan uwa sami irin wannan wasu suna cewa ai ba za a ce ce ne la ilaha illallah wannan kuskure ne wasu suna cewa wai ba za a ce ka ce la ilaha illallah wasu dai ka ce masa kawai la ilaha illallah babu laifi ce wani ce ne la ilaha illallah ka samu ya faɗa shi ke mala ya ce wal insanu fi tilka al hal wa qad hadarahu al maut laysa indahu at tamyiz al kamil ɗan adam a wannan hali da yake ciki a lokacin da mutuwa ta bujuro masa ta halatto masa ba shi da matacin da zai tace daidai da rashin daidai wanda yake cikakke a lokacin shi ma ji yake da kansa fayuftalu a lokacin sai a fitine shi shedan sai ya fitine shi mutum ya ga mutum thumma yakunu imma yahudiyan aw nasraniyan wal iyad billah sai kaga mutum daga ƙarshe ya mutu a matsayin ba Yahude ko ba Nasari Allah madaukakin sarki kiyaye eh shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata gare shi yace ai dan adam yakan yi aiki na alkhairi tsawon rayuwarsa har sai ya kasance tsakaninsa da mutuwa bai fi zira'i ɗaya ba fa yusbaq fa yusbiqu alaihi alkitab sai littafi ya juya a kansa sai ya cika ba da alkhairi ba sai ya mutu a matsayin mushriki Allah ya ƙarshen ake jin tsoro ba farkon ba shi sa kullum kada ka manta da yi wa kanka addu'a ta alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya saka cikar imani Allah ya kyauta ta ƙarshen ka wannan makarbar addu'a ba ce dan ƙarshen ake ji ba farko ba duk abin da ka aikata a farko idan Allah maɗaukakin sarki bai so ka dara ba ƙarshen kawai sai sai mutum ya lalata abin gaba ɗaya sai mutum babu imani Allah ya kiyaye malati wa hadhihi fitnatun 'azimatun kaga wannan fitina fitina ce mai girma ma damati ruhu lam takhruj matakar rai bai fita daga jikin mutum ba al'amru khatirun jiddan to ka sani al'amari hadari ne gare shi sosai hadhihi fitnatul maut wannan ita ce fitinan mutuwa allati takunu qabla al maut wadda take kasancewa kafin mutuwa Allah subhanahu wataala yace innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru lil jannati allati kuntum tu'adun irin wannan ake so Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka ce mun yi imani Allah shine ubangiji mu sannan suka tsaya Allah ce tatanazzalu alaihimul mala'iku mala'iku za su rinka sassauka lokacin mutuwarsu mala'iku za su sassauka akan su lokacin da za su mutu za su rinka ce musu Allah ta khafu wa la tahzan kada ka ji tsoro kada ku ji tsoro sannan za a rinka za su rinka musu bushara da aljannatai da ake musu alƙawarin ta za su rinka ce musu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibintan ku a rayuwarku ta duniya a lokacin mutuwa ke mala'iku za su rinka ce musu mu ne majibintan ku a lokacin da za ku bar duniya to haka mala'iku za su zo su kankane su babbake inda kake ba za su bari waɗancan shaidanin su zo su yi maka tsiyama su yi maka shigantaka shine nahnu awliya'ukum fil hayati dunya haka na wa fil akhirah alahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una kuma shine Allah madaukakin sarki ke cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah madaukakin sarki zai tabbatar da masu imani da kyakkyawar kalma faɗin kalma kyakkyawa tabbatacciya a duniya ita ce mai kalmar la ilaha illallah sannan kuma a lahira malaman tafsir suka ce a duniya shine mutum ya cika da kalmar la ilaha illallah to Allah madaukakin sarki idan ya kalli zuciyarka ka ba Allah yadda ya kamata ta shi Allah madaukakin sarki ya sallada mala'iku a lokacin da zaka mutu sai kasance su ne suke kewaye da gawa ka kaga a lokacin da mala'iku suke waje akwai shaɗan akwai shaɗan da ya zo ba shi ɗan da isa ya zo wajen to mala'iku sai su banga banga insha Allah ta'ala sai ka cika da imani Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki yawa aka rashin sa'a kuma mala'ikun ba sa nan shikenan kaga sai shedan su shi sa aka ce duk ɗakin da yake akwai hoto ko kare a ciki to mala'ikun rama ba sa shiga ciki imam mai ta wannan ranan a karatu na ce duk lokacin da akwai wani hoto na sura a ɗakin ka to ka cire shi ka aji baka sani ba ko mutuwa ta zo maka a cikin ɗakin ne a rataye irin wanda ake ratayawa irin wanda yake a rataye haka a cikin gidi to kada ka bar shi eh ka cire shi ka ka kame da shi gefe idan mutuwa ta zo maka haka wallahi mala'iku rawa ba su shigo ba haka nasin hadisin manzon Allah ya nuna kira da aminci su tsara tabbata a gare shi haka nan akwai kare a cikin ɗakin shi ma mala'iku rawa ba su shigo ba to kaga an ba mala'iku rawa kuma sai me kenan sai shedanu Allah ya kiyaye malaita alfitnatu allati takunu ba'da al-maut ita kuma fitinar da take faruwa bayan mutuwa hiya annal insana yuktalu fi qabrihi shine dan adam har yanzu ana fitinar sa a cikin kabari fayatihi malakani fayas fayasalanihi malaiku za su zo masa sai su tambaye shi ce masa man rabbuka waye ubangijinka ma dinuka me addininka man nabiyuka wane ne annabinka dan uwa kowa sai an masa wannan tambaya sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare eh akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kebance su ya dauke musu wannan tambayar ba za a yi musu Allah ya samu daga ciki eh kaga kai ko fitina kabar ma ba za a yi maka amma annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce wannan al'ummar tasa ana fitinar ta a cikin kabarin ta eh daga cikin jaraba mu ana fitinar mu a cikin kabarin mu shine tambayoyi da mala'iku za su yi maka kun sa abin guda biyu ne akwai fitinar kabari akwai azabar kabari in ka ji an ce fitinar kabari shine wannan tambayoyi eh mala'iku ana sa mutum a cikin kabari kafin mutane su gama bajewa daga cikin makabartar da aka kai ka mala'iku za su garafa wallahi da uwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe cewa innahu la yasma'u qarra qarra'an alihi yana jin karar takun takalminsu lokacin da suka juya mala'iku za su tashe shi a dawo masa da ransa sai a tashe shi sai a tambaye shi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka haddaka a duniya ba ita za ta sa ka haddace ka ba da amsa a lahira ba a'a kyawawan aikinka ne yan uwa yanzu wannan wannan tambaya waye ba zai iya ba da amsa ba kowa zai iya ba da amsa ba haka bane amma kuma da yawa wallahi ba za su amsa ba Allah ya sa ba mu a ciki Allah ya sa dukkanin mu za mu amsa dalilin da yasa mutum bai amsa ba saboda bai ba Allah a duniya ba eh duk wanda bai ba Allah madaukakin sarki a duniya ba babu shi babu amsa wannan tambaya to da haka ba wai wani littafi da ake rubuta idan ma talab وإذا إذا مات العبد إذا مت يموت جاءه ملكان منكر ونكير فيقعدانه فيسألانه هكا وأنا كويا متي إذا مات العبد yanzu ka san wai akwai idan mutum ya mutu sai sai a tsaya kabarin sa mai talqin dan Allah ka duba wani shi wa mutum ya mutu na cikin kabari wai a lokacin wani zai tsaya a gefe wani mai talqin la ilaha illa illallah Allah ya kiyaye mu da bid'a wallahi abin akwai akwai ban haushi mutum ya mutu dan a duniya baka mai talqin ba sai a lahira mutum yana barzauka sai jin kama yake kina ba ma kowa ake ba gwanda kai a maka ake ba ta da wani amfani wallahi Allah ya sa mu dace fa ammal mu'minu mala yace amma mu'mini fa yaqulu idan aka masa dan tambayoyin kai tsaye zai ba da amsa yace Allahu rabbi wal islamu dini wa nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah shine ubangiji na musulunci shine addini na annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi ne annabi na shikenan ka bada amsa fayunadi munadin min as-sama'i yana gama bada amsa nan kawai sai ya ji wani mai kira wani mai shela ya shela daga sama sai ce an sadaqa abdi bawa na yayi gaske abin da ya faɗa daidai ne wannan hadisin wannan abin da maliki faɗa hadisi ne yana cikin Tirmidhi yana cikin Abu Dawud dogon hadisin da annabi yake bada labari lokacin da ya je kabari an je binne wani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bada labarin abin da zai faru a cikin kabari hadisin yana cikin Abu Dawud to kaga malam bai kawo shi a matsayin hadisi ba amma dai hadisi fafrishu lana wa albasuhu ku shimfida masa shimfida irin ta aljanna ku sanya masa tufafi irin na aljanna tun a cikin kabari ba za a faɗi wannan waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa ta aljanna kanshin aljanna ya rinka shigowa cikin kabarin sa wannan haka zai faru yan uwa ga dukkan wanda ya amsa wannan tambayar wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basir sannan sai a faɗaɗa masa kabarin sa iya ganin idanka yadda kake ganin kabarin na ce? annabi ya ce za a faɗa shi maddal basiri inda idan ka sa idanka ina ka iya gani to kabarin sa ya kai haka faɗi eh ka kaddara nan wajen babu gini ba kuma ina ne ƙarshen ganin ka zai je to haka iya girman kabarin sa yake haka zai rayu a cikin aminci kanshin aljanna da farannin aljanna yana zuwan masa ga kyawawan shimfiɗu ga kyawawan tufafi yana cikin jin daɗi kullum har Allah madaukakin sarki ta shi kiyama saka mutum zai kasance rayuwar da zai yi a cikin kabarinsa ta fi rayuwarsa ta duniya daɗi nesa ba nesa ba kusa nesa ba ba haɗi ma kwata kwata amma fa mutum mutumin kirki ne yan uwa haka zai kasance malai ce fa ya'tihi min rauhil jannati wa na'imiha ma yusirru bihi saboda haka sai ƙanshin aljanna ya rinka zuwa masa da ni'imar aljanna irin abin da zai faranta masa rai zamto a cikin jin daɗi hatta ya kula har sai ya rinka cewa rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a hatta ira hatta arja ila ahli ya ubangiji a tashi alkiyama man ya ubangiji a tashi alkiyama har na samu in koma zuwa ga iyali na na gaskiya cikin aljanna kenan saboda ya san abin da zai tara yafi wannan sai ya rinka cewa ya ubangiji a tashi alkiyama ya ubangiji a tashi alkiyama ku duba daɗin ta da yake ciki amma yanzu yana yana so ne a tashi alƙiyama ya tafi gidan gidan gaskiya sosai li'annahu yara anna hunaka na'iman ashad saboda yaga akwai ni'imar da tafi wannan yawa wa huwa wa huwa na'imul janna ita ce ni'imar aljanna allati fiha la ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar irin ni'imar da ma la aynun ra'at ido bai taba ganin irin ta ba wala udhun sami'at kunne bai taba jin labarin abu mai dadi mai kyau irin na aljanna ba wala khatara ala qalbi bashari zuciyar dan adam bata taba raya wani abu mai dadi irin na aljanna ba bin zalama zuciya da hange hangenta da dakko abin da yake nesa abin da babu shi ma ta dakko shi ta suranta shi amma zuciya ba za ta taba suranta suranta irin abin da ke cikin aljanna ba wallahi sai ka je kawai eh shi sa ka daure kawai ka shiga sai shine ka daure ka dage kawai ka shiga ka yi hakuri da duniya ka gama rayuwar duniya da wahala da sauransu amma dai ka bari ka je ka shiga aljanna tukuna Allah ya sa mu a cikin yan uwa wa amma ghairul muslimi amma wanda ba musulmi ba kalmurtabi wal kafiri fa yaqulu idza su'ila amma wanda ba musulmi ba kamar mutumin da yake shakka ko kowanto game da addini ko kafiri ko duk wanda ba mutumin kirki ba fa yaqulu idan aka mai waɗannan tambayoyi guda uku sai ya ce idza su'ila idan aka tambaye shi ha ha la adari shine abin da zai faɗa ha ha alama ce ta ihu da ƙara zai yi ihu ya ce ha ha la adari ban sani ba bai sani ba saboda bai bi rabbukan ba bai makalkale dunukan ba ya kuma saki na biyu kaɗin ina ba ta an gane to daga dukkaninsu sai nemi abin da zai faɗa ya rasa saboda amsar Allah yake ba da iko a amsa ba wai abin da ka haddace ba ne sami'tu sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu yace ni dai kawai naji mutane suna faɗa wani abu ni ma sai na faɗa لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه سبب الإيمان برجايا شجا يا زونا أتكن زوجي رسبا والإياذ بالله ما ليك الله يسلم سمع فقال بدون إيماني كوي يا جماعة نسنا فداني sai faɗa ba tare da yayi imani da abin ya je cikin zuciyarsa ba fa yudrabu bi mirzabbati sai a dake shi da mirzabba kai daga jin mirzabba ka san babu sauki wata irin guduma ta musamman ta mala'iku amma ba ta duniya ba. Madoki abin duka na mala'iku, mala'ika zai ɗaga ya dake shi, e, kai ku kasan girman mala'ika ba ƙaramin girma ba. Mala'ika ɗaya fuffukinsa guda ɗaya zai iya rufe duniyar nan gaba ɗaya, fuffukin mala'ika. To mala'iku kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya lice su da girman jiki, wani fuffuke, wani yana da fuffuke guda biyu, wani uku, wani fiye da haka, wani ɗari kaza ma, mu da ya tabbata a cikin hadisi. min hadidin wannan madokin da yake na ƙarfi fa yasihu sayhatan sai yayi ihu yayi ƙara ƙarar da yasma'uha kullu shay'in komai da ka sani a duniya sai ya ji wannan ƙarar tasa illa al-insan banda mutum da kuma aljan a cikin ruwayar hadisi a cikin ruwayar hadisi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace illa faqalaini banda mutum da aljan su kadai ne ba sa ji yanzu kai kana kana kana zaton da a ce muna jin dukan da ake wani cikin kabari rayuwar za ta yi ba za mu rayu ba wallahi ba za ka rayuwa ba yanzu ka ji irin dukan da ake wani cikin kabari yana ihu in ka dawo gida ka shiga daki ba za ka ƙara mutuwa ba maybe kama sai dai kai ma a ɗauke ka je a kai ka cikin kabari haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lau da autullaha ayyusmi'ukum a azabar kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ba za ku samu kura yadda ya kamata ce laula an tudafanu da ba dan za ku daina binne mamatan mamatan ku ba la da'awtu Allah da na roki Allah madaukakin sarki ayu sami'akum min azabil qabr ne jiyar da ku dan wani abu da azabar kabari amma idan aka sa wani kaji irin duka da bugu da ihu da kara da yake zaka dauki zaka je ka sashi ba zaka dauka ba eh amma shi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi an jiyar da shi amma
yawa suke abin da mabarta suke yi wa mabarta idan ana dukan da suke zama wala suna jin abin da yake suna ji shi sa wani malami ke cewa dabbobi idan sun yi wata irin cuta da take hana su bayan gida cikin su ya daure to sai tura su ka kafun fa'un ra'un kafirun kafirun haka aka rubuta a goshin dutsen yan uwa duk wani musulmi mumini mutumin kirki zai iya karanta wannan amma duk iya karatunka duk larabcinka in ba mutumin kirki gane in ba mutumin kirki bane kai Allah madaukakin sarki zai makantar da mutum zai iya karanta wannan abin da ke goshin dutsen babu wata fitina da dukkanin annabawa idan suka zo sai sun mutanen su wasiya akan ta kamar duja duk wani annabi da ka sani sune wa junan su wasici da cewa ku kiyayi wani bala'i da fitina da ya zo take ta duja har aka zo kan manzon Allah kira da aminci tsara tabbata gare shi haka annabi ya kai wa al'umma bayani akan dujal ku kiyaye dujal a kiyaye dujal annabi ya ce in ya zo ina cikin ku to ni zan tsaya muku insha Allah ta'ala ba zai zai tafi da ku ba annabi ya ce in ku ya zo bana nan to kowa ya ji da kansa yanzu annabi yana nan na bayanan in ya zo kowa sai ya ji da kansa wallahi haka annabi ya faɗa kowa sai ya ji da kansa sharru ghaibun muntazar kenan sharru ghaibun muntazar mafi sharru cikin duniyan nan yana nan a daure a cikin wani dutse sahabi sahabi tamim dari sun ganshi a cikin hadisin muslim sun ganshi wata rana sun shiga ruwa igiyar ruwa ta yi jifa da su tan suka fada wani tsibiri a cikin yawon da suke a tsibiri suka je suka tarar da shi a cikin wani kogon dutse suka zo suka ba manzon Allah labari kira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana dariya yana murmushi ya ce sabai ku zo ku ji labarin da nake baku akan dujal yau ga tamimu dari ya zo yana ba mu shi faɗauran da ake masa da hukumar da ake masa zai zube kawai sai fito cikin duniya shikenan kuma bari mu karanta mu ji ya dudar yab'athuhu Allah subhanahu wa ta'ala fi akhir zaman Allah zai turo shi a ƙarshen zamani yadda'i annahu rabbun abu na farko zai da cewa shi ubangiji ne abu na farko fitina da zai mutane kenan zai ce shi Allah ne kuma ƴan uwa da yawa da yawa daga cikin mutane maza da mata za a bi shi a yadda shi Allah ne daga lokacin kaga mutun ya kafarta duk ko shekara nawa kai kana addini daga lokacin da kai da dudal Allah ne shikenan mutun ya ya bi shi ويجعل الله تعالى على يديه من الأمور ما الكبرى Allah maɗaukakin sarki zai sanya fitintunu da za su faru masu girma a hannun dutsen. Allah zai kaddara haka ba wai ya fi ƙarfin al'a'a Allah ya kaddara abin zai faru a kansa don ya zarbo su daga cikin bayansa. Fitintunu masu girma. Hatta innahu ya ci ilal qaumi fayyada'uhum zai zo wajen wasu mutane sai ya kira wasu sai ku zo ku bi ni Allah ne fa idza stajabu lahu idan suka amsa masa amara samaa fa amtarat kau sai ce sama yi musu ruwa kuma sai sai ta zuba a ambatat yace kasa fita musu da tsirrai sai ta fita musu da tsirrai a lokacin kuma kamar yadda hadisi ya nuna a lokacin fari ne babu abinci sai ce kun yadda ni Allah ne sai su amince eh sun yadda sai ce sama yi musu ruwa kawai sai kaga nan da nan hadar ya haɗu kuma sama ta ce sai ruwan sama sai ƙasa fita masa da tsirrai sai ga tsirrai suna fita daga cikin ƙasa da umarnin dujar kaga wannan ai fitina ce fitina ce babba wa ya'ti ila alqawmi fa yad'uhum zai zo wajen wasu mutane su ma zai kiraye su fa yarudduna da wasu mutane da babu wanda ya san sai Allah madaukakin sarki wa shaudu dal zai zo babu wanda ya sani sai Allah wa yanzu min al min hal mu'min amma mala yace duk wannan fitinar mu'mini zai kubuta daga gare ta li'annahu qad kutiba baina aynayhi saboda an rubuta tsakanin idanuwan dujal kafirun bi harfin muqatta'a da hu bi hurufin muqatta'a da harfai da suke a rarrabe ka kafun daban fa'un daban ra'un daban kafirun haka za a rubuta fa'un kaf kafun fa'un wa kullu
ko ya karatu ko bai iya karatu ba wa ya amma anha kullu fajirin amma duk wani fajiri zai makance ga iya karanta wannan abin da ke goshin dutsen sawa'un kana qari'an aw ghayra qari'in ko ya iya karatu ko bai iya karatu ba fa yaqa'u fi fitnatihi iyad billahi Allah karim wa yattakhidhuhu rabban min dunillah kuma mutane za su rike shi a matsayin Allah ba Allah su rabu da Allah wa ma'ahu jannatun wa ma'ahu narun dan uwa dudal yana dutena da aljanna dudal ba sannan kuma da aljanna duk wani kayan marmari da itatuwa da abu furanni masu kyau ga ta nan aljanna dujal ce wannan wata dujal ce lakin aljannatu narun wa naru janna sai kuma aljanna dujal ita ce wuta ta Allah wutar dujal kuma ita ce aljannar Allah ma'ana in mutum ya sake ya shiga aljannar dujal to ya shiga wutar Allah an gane in kuma mutum ya shiga aljannar ya shiga wutar dujal to ya shiga aljannar Allah ke Allah Allah tsare mu to shi dishi bale ce kullu hadha min alfitnati allati yuriduha Allah azza wa jalla bi hikmati duk wannan da ka gani jarraba ce da Allah madaukakin sarki ya ga dama ta kasance da hikima daga cikin hikimomin sa wa yabqa hadha almasih ad-dajjal fil ard 40 yawma yan uwa wannan dujal din da muke tattaunawa akan sa zai wanzu ne a doran kasa tsawon kwana 40 iya kwana arba'in kaɗai zai yi a kashe shi to amma bari ku ji al-yawmul awwal ka sanati da shekara guda an gane dan ku an fahimci wannan kuwa ranar sa ta farko kwana ɗayan sa to tsayin ranar daga faduwar ranar zuwa daga fitowar ranar zuwa faduwar 24 hours din sa daidai yake da shekara guda a irjin kwanakin yanzu za ta yi tsayi za ka ga ranar da baka taɓa gani ba a duniya ya rana ɗaya mai kamar shekara guda kenan sai da sabai suka tambaye suka tara sallah in lokacin ya kasance za a yi da sallah kenan sallar shekara guda a kwana ɗaya annabi sai ko za ku bar gwada ne ku kintata in lokacin sallah azhar ya yi azhar lokacin la'asar ya yi la'asar mutul asar haka za a yi ta yi a rana ɗaya fa haka zai kasance yani isna ashara shahara ina nufin wata goma sha biyu kwana ɗaya amma tsayinsa tsayin wata goma sha biyu wasari kwanansa na biyu ka shahari shi kuma kamar wata guda tsayinsa kamar wata guda wasalisu kwanansa na uku ka asbu'in kamar kwana kamar kwana bakwai sati guda kenan wa baqiyatul ayyami ka sa'iri ayyamina sauran kwanakin nasa kuma guda talatin da bakwai wannan shine masihu ba'da an yabqa 'ala al-ardi 40 yawman bayan ya wanzu a ƙasa tsawon kwanaki 40 'ala al-wasf alladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam abisa sifar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambata mana yanzilu isa ibn maryam sai annabi isa kuma ya sauko daga sama idan dudale zo ya baza kolin sai ya gama kwana 40 da Allah ya kiyakance masa to Allah ya gama jarabar mutane da shi kenan sai Allah kuma ya sauko da annabi isa shine dawar annabi isa zuwa duniya Allah ba ku sarki to
wata alama ce wata ruwayar fa innahu alamun nisa alama ce ta lokacin tashin alkiyama yayi kenan annabi isa zai dawo zai dawo ne a dimash eh zai dawo ne a dimash garin dimash ta yanzu zai sauko daga sama haka zai tawo kamar yana yana jingine da fuka-fukin mala'iku kamar da annabi ya faɗa nan mala'ika ɗaya na mala'ika ɗaya ɗora hannunsa haka zai sauko alaihi salatu wassalam zai sauko a lokacin fuskarsa duk kamar ruwa kamar gumi haka haka zai sauko a lokacin a lokacin annabi isa ya dawo kuma kai tsaye zai je sai ya gama da dujal minas sama zai sauko daga sama fa yaqtulu hadha al-masih ad-dajjal sai ya kashe dujal annabi isa ne kadai zai iya kashe dujal shi sa duk abin da Allah ya tsara dujal zai yi ba kai ba kai saka kashe ko duk duniya ya tsara babu wanda yake kashe duniya dole sai lokacin da Allah ya kaddara annabi Isa ya zo ya gama cin ko ya kasuwarsa ya gama baje kolin sa sannan sai annabi Isa ya zo sai ya halaka shi to daga lokacin kuma shi an manta da shi wa yanzu li isa hakaman adalan annabi isa zai sauko yayi hukunci da adalci mushrikai ko yahudawa yahudawa suke bayarwa daga lokacin da annabi isa ya zo za a sauke jizya babu babu sauran jizya a lokacin ko dai musulunci ko kuma a kashe mutum kawai man lam yuslim qatalahu wanda bai musulunta ba kawai za a kashe shi Allah madaukakin sarki mana tsari da dujal da abin da zai zo da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace uwa mun ja mun ja lokaci saboda a yakuri malam bidiyo ba za mu amsa tambaya ba saboda lokaci ya kure daga safiya ta yi Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin